الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda ya yi daidai da 23 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina shekara 1443 hakan ya yi daidai da ɗaya ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda ke unguwar hamadu kafi fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan rana idan yan uwa ba su manta ba malin yana mana magana game da abin da ya shafi hikima ta ajiye wa salloli lokutunta a shari'a kowace sallah ajiye mata lokacinta to umarni ne daga Allah tunda Allah shi ne sanya wa kowace sallah lokaci da nassi na alkur'ani mai girma aqimi salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم ثلاث طرفي النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين to wannan ayoyi malamai suna istidlali da su wajen nuna cewa kowace sallah lokacinta daga Allah yake ba ijtihadi bane ba kiyasi bane lokuta gaba ɗaya na sallolin nan daga Allah ne gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ba kuma lan ya gangaro da mu game da wasu masail na lokuta na sallah ga wanda lokacin ya samu abin nan cakuɗewa bai fahimci lokacin ya yi ko bai yi ba da kuma rashin ba da uzuri da yin sallah a lokaci bai yi ba ko da sallah farilla ce sai dai akwai yiwuwar za ta iya zama nafila kuma a sake ta bayan lokaci ya shiga a takaice dai wannan shine irin abubuwan da muka tattauna a baya yau kuma insha Allah za mu tashi a shafi na hamsin daidai a wannan littafi farkon shafi na hamsin daidai kuma wannan shine darasinmu na ishirin da ɗaya a wannan littafi darasinmu na ishirin da ɗaya kuma farkon shafi na hamsin daidai za mu tashi insha Allah maliki cewa إذا تأمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر idan mutum ya ganganta ta'ammada shine ganganta abu al'amdu kenan kamar qatta kamar qatalul amdi da shubuhul amdi da qatalul qada to al'amdu shine da gangan dan ganganci wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam to wanda ya ganganta barin yin sallah bai bai jirkinta ta har sai da lokacin ta yi fita bai yi ba ana ganewa ba uzuri a shari'anci a kullum kuma muna faɗa muna ƙara maimaitawa cewa idan aka ce uzuri da zai hana ka yin sallah a jam'i ko zai hana ka yin sallah a lokacinta to uzurin fa wanda shari'a ta sa ba wanda ka sa ba uzurin a shari'anci ake magana uzurin da shari'a ta ce eh lalle wannan uzuri ne ta yarda uzuri ne ga mutum zai iya rasa jam'i ta yarda uzuri ne mutum zai iya rasa sallah a lokacinta amma ba uzuri irin namu ba an fahimci wannan duk wanda ya mai da uzurin sahi ne uzuri a shari'a to babu shakka iya cikin iya cikin fishin Allah kuma iya cikin hadari ana yi wasa tunda uzurin shari'a shine uzuri ba uzuri na ba uzurin ka ba to malai ce ta'akkar ta'akkir sala'an waqtiha bidun udrin ba tare da wani dalili ba a shari'ance sun masallaha ba'da lokaci sannan sai bayan lokacin ya fita sannan ya sallace ta mafal misali rajulun wani mutum ne yusalli al-fajr بعد طلوع الشمس متأمدا يصلى صلاة الصباح bayan rana ta fito amma kuma da gangan ya aikata wannan aikin ba bacci ba ne ba jinya ba ce shajaran majaran haka dai kawai da gangan ya bari bai yi sallan asuba ba har sai da rana ta fito ya mai da ita sallan safe ya ƙulu innahu la ya ƙomo hatta ya ati waƙatu dawami har ma yake faɗa da bakinsa cewa shi baya iya tashi daga bacci har sai lokacin da ya saba ya yi shi ne waƙatun dawami akwai lokacin da ya saba ya alamta kansa shi in wannan lokacin bai baki kar ma a tashi daga bacci fa'iza ja a waƙatun dawami kama wa sallah idan lokacin da ya sabarwa kansa ya alamta lokacin da ya so ya ga dama sannan kuma kama wa sallah sai ya tashi ya yi sallah to fa inna hala tuqbal min sai malik usman yake cewa wannan sallar ba za a karba ba an gane ko walau sallaha alf marra ko da zai wannan sallar sau dubu to shari'a ba za ta karbe ta ba wa dalilin zalika qauluhu ta'ala dalilin wannan magana ta malam usaimin cewa wanda ya ganganta bai yi sallah a lokacin ta ba har lokacin ta ya fita ko da ya sallace sau ɗai ɗai ɗai har sau dubu Allah ba zai karba ba to ya ce akwai dalili wanda ya istilali da maganarsa ga ayin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa إن الصلاة تنهى عفوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء آية من نمبر تقرير أوك الله يكتوى باب شكا إتصلى تاكسنشي أقوم مؤمني تاكسنشي أقوم ما إيماني الله يسامنا تكنسو كتابا موقوتا shine wajiban mu'akkatan kitab iya daukan wajib kamar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam shine furida alaykumus siyam kutiba alaykumul qisas fil qatla furida alaykumul qisas fil qatla kutiba tana zuwa da mana furida ko hujiba kamar abin da ya zama wajibi farilla dole iya zuwa da kutiba to kamar nan ma Allah ke cewa kutiba kitaban ita sallah ta zama ta wajibi ce sallah guda biyar a dare da ne sallolin farilla agun musulmi baligi mai hankali ta wajibi ne wajibcin kuma wajen hawa uku ne na farko wajibcin farko ya yi ilimin sanin sallar tukunna ƙa'idar ta'arifu ni qabla an ta'budu ne ba kawai za ka zo ka dinga yin sallah da ki da ka bane a'a sai ka yi ilimin sallar tukunna tunda iqamatu sala tana nufin cewa ka yi ilimi kafin ka fara wannan ibada da sallah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka yi ilimin sallah farko abin da ake bukata ka san me ake nufi da tsarki wani ruwa ne ya halatta a yi tsarki da shi ya ake alwala ya ake kaza ya ake ikama ya ake ruku'i ya ake sujjada me ake karantawa in an samu matsala ya ake gyarawa wannan fardo ainin ne ala kulli muslim farilla ce ta dole akan kowane musulmi sanin yadda za ka yi sallah yadda za ka gyara sallah in ta samu matsala to wajibi ne akan kowane musulmi wannan shine wajibi na farko ilimin yin sallah ɗin abu na biyu sanin lokacin sallah da shi ma wajibi ne sanin lokacin da za ka yi sallah wani lokaci shari'a ta sama ka yi sallar farilla wani lokaci ta sama ka yi sallar asuba wani lokaci ta sama ka yi sallar azhar wani lokaci ta sama ka yi sallar la'asar wani lokaci ta sama ka yi sallar magariba da isha duka wannan sai ka yi ilimin wannan ka sani wajibi na uku sai ka yi sallar nan cikin jami'i domin sallah cikin jami'i a kun mutum musulmi mai lafiya dole ce an fahimci wannan kaga wajiban hawa hawa ne a game da abin da ya shafi sallah a gun musulmi baligi mai hankali lafiyayye ilimin sallah sanin lokacin sallah a shari'ance sannan kuma yin sallah cikin jami'i wannan duk wanda sallah yake amma ba shi kula da waɗannan abubuwa to sallarsa ta zamto haba'an mansura sallarsa sunanta sallah amma a ma'anance ba sallah bace ba tunda kowace gaba guda ɗaya a nan wajibi ce ilimin sallah wajibi ne sanin lokacin sallah wajibi ne yin sallah cikin jam'i wajibi ne an fahimci wannan ashe in mun kula da sallah ba mujarradin sallar kawai a zo a yi salloli a yi rakawo'i a fita daga masallaci kowa ya kama harkokinsa ashe ba shi ake bukata gare mu ba kafin wannan akwai dokoki da kawa'id wanda shari'a ta sanya wa kowa daga cikin mu ka'idar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halice ku ba in ji Allah sai dan ku yi mana bauta kuma as-salatu a'zamul ibadat ita kuma sallah ita ce mafi girma cikin duk ibada da dan adam musulmi zai saboda ka mu dage mu karkade kura da ganda mu koma mu ilimin addini musamman musamman musamman ilimin sallah yan uwa ilimi na game da sallah in ba wa'azi zan ma ba ko nasiha ba zai amfane ka ba ilimin ka game da sallah in ba wa'azi zaka ma ko nasiha ba zai amfane ni ba fardu aini ne dole sai ka sani an fahimci wannan mai masail na ƙabliya da ba'adiyya tunda shari'a tana ɗaukan kowa ma liman ne kowa ma liman ne ai akwai sallar dole kai kaɗai za ka yi akwai nawafi akwai abin da ya shafi wutiri akwai abin da ya shafi rakata alfijir duk kai kaɗai za ka yi kuma abin da ke ƙarƙashin sallar farilla na kabli da ba'adi shine kin kan nafila duk abin da aka ce ka yi kabli ko ba da a sallan farila haka yake akan sallan nafila kaga shari'a tana zantar da kamar kowa ma limami ne a cikin musulmi to shi yasa wannan ilimin yake zama wajibi akan kowa ilimin sanin me kabli me ba'adi an fahimci wannan me za a yi ya gyaru a sallah me za a yi sai an sake shi a sallah sannan kuma a yi wata sujada da duka wannan ilimi ne wanda yake zama wajibi gare mu mazan mu da matan mu matukar muna so mu haɗu da Allah lafiya garau to sai malai yake cewa dalilin da aka ce sallar wancan bawan Allah ba za ta karɓu ba domin ita sallah ta wajibi ce mai lokaci wanda Allah ta'ala ya sanya wa musulmai ita ai muhaddadan bi waqtin ita sallah an haddade ta da wani lokaci tana da farko tana da ƙarshe tana da farko tana da ƙarshe akwai time na farawa kuma akwai time na gamawa duk wanda bai yi ba a wannan lokacin to shikenan ita shari'a ta ɗauke shi bai yi sallar ba an fahimci wannan misalin da za ku fi ganewa shine ba kuna yin zaɓe ba idan lokacin zaɓe zo ba an ce akwai lokacin da ake accrediting ba a jetin da karfe 8 zuwa karfe nawa to idan mutum ya haura wannan lokacin za a yi considering da shi ya je kun zaɓe ai ba za ku laje gun zabe ga ƙuri'ar ka a hannu ga ka kai ne da hotonka da komai amma ba za ka baka da markai zabe ba saboda me ka je lokacin da aka yanke ya wuce to dan adam ma ya sanya wa kansa lokaci domin wani abin sai cin mu a duniya balantana kuma Allah subhanahu wataala ko abin da ya shafi jarabawa an ce za a fara jarabawa karfe 8 ko karfe 9 kai kuma kawai ka ce ba ka ga dama ba sai karfe 10 za ka je za a bar ka shiga ajin ba su barka ba amma ka shiga aikin banza za ka yi to wannan duk shine abin da ya kamata mu dinga kula game da ka'idodin da Allah ta'ala ya sanya musu lokaci sallah tana da alaka mai karfin gaske da abin da ya shafi lokaci duk wanda ya sallah lokacin ta bai yi ba bata yi ba duk kuma wanda ya sallah bayan lokacin ta ya fita da gangan ba da wani uzuri a shari'a ba shi ma malamai suna cewa sallar sa bata yi ba maliki cewa fa iza akaraha muta'ammidan an lokati al-muhaddad idan mutum ya jirkinta sallah bai yi ba a lokacin da shari'a ta iyakan cewa wannan sallah lokacinta kana zaliman ya kasance azzalimi ne shi mu'tadiyan kuma dan ta'adda ne likaulihi ta'ala domin Allah ta'ala na cewa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyakokin Allah to wannan babu shakka ya zalunci kansa suratul talaqi aya mai namba ta daya wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya ƙetar iyakokin Allah babu shakka wannan iya cikin azzalumai suratul baqara aya mai namba ta 229 wazzalimul muta'addi la yuqbalu min malam usami nake cewa azzalimul muta'addi azzalimi kuma dan ta'adda la yuqbalu minhu ba a karbar aiki a gunshi yadda malam ya yi istinbadin wannan ayoyi guda biyu talak da suratul baqara ayoyin cikinsu a kan mutumin da ya yi sakaci lokacin sallah ya fice bai yi ba da gangan ya amsa sunan azalimi ne shi kuma ya amsa sunan ɗan ta'adda ne shi to babu shakka wanda ya haɗa wannan siffa guda biyu Allah baya karɓar aikinsa azzalim wal muta'addi la yuqbal min da azzalimi da dan ta'adda ba a karɓar gare shi li'anna Allah ta'ala li'anna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba domin shi Allah ta'ala mai tsarki ne baya karɓar aiki sai mai tsarki wa li'annahu idza akkara salata an waqtiha muta'ammidan bila udrin yadda al'amarin yake idan mutum ya jirkinta sallah bai yi ta ba har lokacin ta fita da gangan shine bila uzuri ba tare da uzuri a shari'ance ba sun masallaha ba da lokaci sannan kuma ya sallace ta bayan lokacin ta ya fita faqad addaha ala wajhin ala wajhi lam yakun alaihi amrullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam to wannan sallar da yayi ya yi ta bisa wata fiska lam yakun alaihi amrullah wanda wannan sallar da yi ba da umarnin Allah ya yi ba kuma ba da umarnin manzon Allah ya yi ba an fahimci magana wanda ya jirkinta sallah bai yi ta ba da gangan har lokacin ta ya fita kuma daga baya yi sallar bayan lokacin ta ya fita to ya yi ta ba da umarnin Allah ba kuma ya yi ta ba da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya aiki ba da umarnin Allah ba yayi aiki ba da umarnin manzon Allah ba Allah zai karba masa Allah ba zai karba masa ba an fahimci wannan man ahadasa fi am man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu cikin addini wanda babu shi to manzon Allah ya ce za a mayar mai da kayansa Allah ba zai karba ba saboda ka yin sallah ba a lokacin da shari'a ta ajiye mata ba ihdasi ne kirkirarren abu ne shari'a ba ta san shi ba Allah bai san shi ba manzon Allah bai san shi ba saboda ka duk wanda irin wannan aikin Allah ba zai karba masa ba abin ya gara fitowa fili ko yawwa saboda ka wani shine istidlalin da malamai suke yi idan aka ce ma in kai sallah ba lokacin ta Allah bai karba ba ba da ka suke faɗa ba ba molan ka bane suna istidlali da ayatul qur'aniyya wal ahadith rasul sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan suna istinbadi ayoyin alqur'ani kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maliki cewa a ya bar sallah bai yi ta ba bila uzrin sun masallaha ba'da alwaqti faqad addaha ala wajhin lam yakun alayhi amrullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qad sabbata an nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi manzon Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu cikin aikin fa huwa raddun wannan aiki an mayarwa da mishi kayansa Allah baya su wannan hadisin ummi na Aisha ne radiyallahu anha Allah ta'ala ya kare da ita a iya cikin hadisan da Imam Bukhari ya fito da shi a cikin kitabu sulhu babu idastala'u an sulhin juza fa sulhu mardudun iya cikin Muslim shi ma a cikin kitabul aqdiyya babu naqdi al-ahkamul batila duka wannan malamai sun fito da wannan hadisin a cikin littafansu malik ke cewa ai mardudun alaihi aikin za a mayar masa da kayansa Allah ba zai karba ba fa iza qala qa'ilun idan wani yace law akkara salata amdan an waqtiha fa ma za ya fa'al a matsayin ka ne mai tafatawa malami a unguwa ko ya je BA Islamic Studies a jami'a ga gana mai shaidar shi malami ne wai yawa ya zo mai fatawa ce akar muka lahu wai wani ne ya zo kawai bai yi sallah ba da gangan aka kira sallah aka yi sallah ta fice ba abin da ya hana yi sallah nan bai yi ba to ya zo iya fatawa mai zai yi mai a kansa wace fatawa za ka bashi akar muka lahu da gangan ya bar sallah har lokacin ta fita bai yi ba kuma ya zo yana tambaya ma za ya fa'al a yanzu da shi mai zai aikata to malam usami ne ce sai ka ce da shi na ƙulu ya tubu idan Allah farko abin da zai fara yake nan tuba zai domin shi muzinibun ne mujirim mutakabbir mujirimi ne mai zunubi ne kuma ya aikata kaba'ira fast abin da zai fara yi tuba ya karaya a zuciyarsa ya yi nadama kuma ya yi alkawarin irin wannan aikin har rayuwarsa ta ƙare ba zai ƙara mai shi ba farko abin da za ka fara faɗa masa kenan amma da yanzu ne je ka yi sallah kawai ka yi sallah je ka sallace ta an fahimci wannan ba wannan fatawa za ka ba shi ba farko ya je tuba shuruɗu tauba falasutun kamar yadda malam abdurrahman al-akhdar ya faɗa annadimu alama fata wa yanwi Allah ya uda ila zambin fima baqi alai min umrihi kuma aw an yatruka al-ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wannan sune sharuɗan tuba amma shekul islam ibn taymiya ya ƙara guda ɗaya ya ce akwai raddul mazalim shine zama guda hudu kenan idan tubanka laifin tsakaninka da wani ɗan adam ne to ana buƙatar sai ka ji ka nemi yafiyarsa idan kuɗinsa ka ji sai ka mayar masa an gane da ke ku idan cin mutuncinsa kai sai ka ji ya ne ka ne ma ya yafe ba shi ne ma'anar raddul mazali shi sharɗin tuba guda uku bainal abdi wa rabbihi ne tsakanin Allah da bawansa ne za a ƙara sharɗi na hudu idan laifin tsakanin bawa da bawa ne amma duk laifin da ɗan adam ya tsakaninsa da Allah to in ya cika wannan sharɗin guda uku ana sa ran Allah zai karɓi tubansa na farko na dama kayi tabka tabakarka kayi wani girin gidishinka shi dan ya zame ma kafa ka je ka aikata wani sabo to fast abin da ake nema gare ka je ka tuba kai na dama me yasa na aikata kaza kuwa me me jere na aikata abu kaza kai ta kukan zuci shine na dama kukan zuci ka dinga nadamar me yasa ka aikata wannan abu ka dinga nadama abu na biyu kuma ka yi alƙawari Allah ya uda ila zambi wannan saban dai wannan din dai da kai nadamar a kansa din dai to kai alƙawarin ba za ka sake aikata shi ba kuma in al'ada kana mas'ula an fahimci wannan da adam mutum Allah bai masa halittar ba zai yi kuskure ba in dai dan adam din nan ba annabi bane annabawa su ne ma'asumin wanda Allah ta'ala ya sanya musu rigan kariya ba sa zunubi amma in dai mutum ba annabi bane zai aikata ba daidai ba shi yasa aka ce a wayanwi Allah ya uda ila zambin shi wannan laifin wannan din ya niyyaci ba zai sake irinsa ba akwai yiwuwar zai sake wani ai an fahimci maganar ba wai mutum laƙaddar Allah iya sata iya shan giya iya zina iya waye a ce in ya tuba daga sata to shi kinan ba wani aikin laifin da zai sake yi in ya sake wani laifin kamar wancan tuban ya ruguje to ba ka ake nufi ba tubansa ga sata to kada ya ƙara maimaita sata a rayuwarsa tubansa ga zina kada ya ƙara maimaita zina a rayuwarsa tubansa game da shan giya kada ya ƙara maimaita shan giya a rayuwarsa an fahimci maganar shine wa an wa yanwi Allah ya kuda ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi fahimtu wannan shine kaida da malamai suka sa amma zaka iya tuba a wani zunubin kuma shi dan ya ja kafarka a wani lokacin ka aikata wani zunubi kai ba masumi bane an fahimci wannan abin da ke kanka shine duk lokacin da ka gane kayi ba daidai ba kayi kuskure ka gaggauta tuba zuwa ga Allah kuma wannan zunubin da ka tuba kansa kada ka ƙara komawa gare shi karka yi tuban mazuru ko mazuru na ya tuba ya daina cin kaji can kuma sai ga wani mai bingi-bingi haka sai ya bi kan taimur tsaki aka ce ka tuba ba a to ai wannan ya ga kamar ba kaza ba ce ai da saboda karka yi tuban mazuru in ka tuba ka tuba taubatan nasuha shine Allah ta'ala ke ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Allah ji kan malaman malaman zaure saka ce taubatan nasuha shine kai tuban zaren bunu yanzu yan bana bakwai duk ba san zara ba san bunun ba mako ba da tana zarar bunu ana ji da ta fassara gun malamai tuban zarar bunu dan ungwar ka san dan wani ga san bunu to kai ba mai ga ta so a gaban malam zaka zai zaren bunu bunu shine kamar irin daki nan da ake na ciyawa kamar ake yi wa dabbobi ko a rigagi haka a yi daki a lallaba ciyawa to ciyawar da aka saƙa aka rufe ɗakin nan idan ka je ka zaro guda ɗaya a ciki za ka iya mai da ita za ta koma to wannan shi tuba zaren bulu in ka jawo shi to ba zai ƙara komawa ba tunda wannan ɗin dai ba ta koma ba tunda a lokacin da aka saƙa shi aka saƙa shi a haɗa aka saƙa shi aka lullube shi kwallo ɗin aka ɗora to idan ka zauro guda ɗaya a garin su duk karyewa za ta fata kuma ba to wani shine ma'anar tuban zaren bunu shine wannan zunubin dai ba za ka ƙara komawa ba kamar yadda bunin da ka jawo guda ɗaya ba zai ƙara koma inda ka jawo shi ba fahimtu to wannan shi ake nufi wa yanwi Allah ya uda ila zambi ma baqiya alaihi min umrihi kuma wa an yi turkar ma'asiya fi sa'atiha barin sallar da yi idan ya ankara cewa lokacin ta bibita ba sai gaggauta yi a lokacinta iya cikin laifi ne ai to amma ya ankara Allah da ya taimake shi ya farga lokacin da bai fita ba sai gaggauta yinta a wannan karar lokacin in kuma lokacin ya fita to shikenan dokar da malam Usaimin ya dora masa kana farko tuba tuba ya hada wannan sharɗan guda uku kamar da malami suka faɗa farko ya tubu ilallah ya tuba zuwa ga Allah abu na biyu wa yuslihu al'amala wa yuslihu maza al'amala ya inganta aikinsa kamar yaya kenan ya gyara me zai gyara yawwa ya dinga kula da sallah kuma shine wa an yuslihu al'amala aikinsa na sallah ya kula da shi ya bashi muhimmanci kada ya yadda kafarsa ta sake zamewa ya maimaita irin wancan kuskura to doka ta biyu a kansa bayan tuba yi wannan wala yalzimuhu alqada malam usul yake cewa ba wani ba wani rama sallah da zai ba wata rama da zai an gane ko akwai nasa rama sallar sallar ta wuce ka da gangan duk inda ake qara'ul fa'itati to akwai dalilin da yasa ta barka jinya ce a'a matafiyi ne a'a bacci ne an fahimci wannan to shine za a ce qabaha qabaha qabaha amma da gangan amidan muta'ammidan to babu babin da aka ce ra masa babu in ma ka rama ta kamar ka je gunda ake jefa ƙuri'a ne bayan karfe hudu da rabi ta wuce ƙuri'ar ka za ta yi amfani ba za ta yi amfani ba saboda wadda ka ba ta yi amfani an gane wannan da kyau a kiyaye wanda ya bar sallah da gangan ta fita to ba a buƙatar yana sallah misali an yi sallar magariba ɗazu na ƙasa da minti 20 ko 30 a ce kawai mutum iya iya nan da gangan ba abin da ya ko iya kallon bal ko iya surutu ko iya waye ya iya yi sallah har lokacin isha iya shiga an fahimci maganar to shikenan ita wannan sallar magaribar ba a buƙatar ya ramata domin allan da ya ce ka yi sallar shi ne ce a lokacin da yake so za ka yi kuma ka ce kai a lokacin da allan yake so kai ba za ka yi ba in kuma ka yi a lokacin da allah bai ce ka yi ba akwai ruwan allah da sallar ka ba ruwan allah da sallar ka saboda ka alaƙar sallah da lokaci alaƙa ce mai girma yan uwa kada wani abu ya sa kana gangancin barin sallah a lokaci ko menene shi ko menene ko menene a rayuwa inda zai taba ma sallah ka rabu da shi wannan shine abin da malu a rayuwar mutum yanzu dan kankanin abu sai ya zo ya hana mutum yin sallah a cikin lokaci dan kankani minor abu wanda a duniyar ma ba komai bane balantana a lahira wani akan hayaniya ta 'yan siyasa ko taro wani taron shirme ko kallon wani abu wallahi da yawa daga cikin matasa sai a yi sallah a sallame lokacin ta ma ba su kula sun ba an fahimci wannan ko kuma misali sai haƙuri 'yan siyasa 'yan uwanmu ne musulmai dole mu tunatar da su ko kuma a tafi kamfeyin a lokacin da ake neman zaɓe yakin neman zaɓe wani tun daga fitowarsa daga gidansa da safe aka fita to ko gabar ba zai kalla ba inda ba mota ba ce ta gabar da shi sai ya dawo gida aje wannan kawai fa aje nan ka kaza kaza aje nan ka kace kaza duk ai a gama ana neman wayin da za a dora wani a kujera amma kai ka manta ya zaka da ubangijinka in ka da yan siyasar da da banda yanzu ana samun ilimi iya shiga cikin siyasar wallahi da sai ka hada mutum 100 a cikin tawagar mutum 200 ba su yi sallar azhar da al'asar ba lokacin kamfen masu kokari su ne wanda za su za su rama idan sun dawo gida amma wani ma shikenan kawai ta wuce ya sha ruwa ta sha kuma kun san cewa ko sallah guda ɗaya ka bari a rayuwarka holy rayuwarka ka shekara 60 70 ka bar sallah kwaya ɗaya da gangan to za ka tashi a gaban Allah kai ba musulmi ba ne an fahimci maganar sallah kwaya ɗaya ka batta a rayuwarka ta farilla da gangan ka tuban kai rashin sa Allah bai karbi tubanka ba wallahi a gaban Allah kai ba musulmi ba ne haɗarin fa mai girma ne fa iya da girma haɗarin ba ɗan ƙanƙani ba ne saboda ka a kula hayaniyar duniyar nan ba ta karewa in dai wannan kacaniye ce wallahi tallahi ba za ta kare ba har sai lokacin da Allah ta'ala ya tada duniyar babu wani abu da za a ce wai in ba a yi shi yanzu ba gobe za a yi babu shi akwai yiwuwar ma wanda za a yi goben ya ne inda wannan kacaniye duniya ce to amma kana mutuwa fa magana ka ta riga ta kare ba babu labarin ka ya shuɗa sallan nan da kake gani ita ce abokiyar zaman ka a kabari ita ce anisa ta kafil kam abokiyar hirarka abokiyar zamanka a gabani idan ka inganta ta kayi ta bisa ilimi kayi ta bisa koyarwar sunna to za ta zo ma a hay'atu hay'atul manzar za ta zo ma a jamilatul manzar alhai'a jamila za ta zo ma da siffa kyakkyawa ku zauna ku dinga hira tana ɗebe makewa har lokacin tefi ta ta yi sallama da kai ta biyun ta zo ba za su daina zo ba hasiran da Allah ta'ala ya sa mala'ika ya busa gawo idan ka yi ta faca faca faca yadda ka ga dama to za ta zo ganin duwa da jamal jamil wannan fa shine fa abin da zai faru cikin kabari fa bayan ka mutu shine first abin da zai fara faruwa a barka kai kadai a ramin kabari to sallolin ka za su dinga zuwa suna ibe makewa a zahar ta zo illa asar ta zo ta tafi asar ta zo in magariba ta zo ta haka za su dinga yi kamar da yadda kake zuwa masallaci kake haka za su dinga zuwa amma in ka sake kana yin ta bil kamar aitan nasi to babu shakka za ka ga abin da idan ka ba zai jure ma ba kai ta ihu ba mai jinka kai ta karaji ba mai jinka haka za ka dinga dan daura wani azaba har kuma Allah ta shi alkiyama ko manzon Allah ya ce duk wanda kabarinsa ya yi muni to gaban ya fi muni an gane duk wanda kabarinsa ya yi muni to gaban kabarin ya fi muni duk wanda kabarinsa ya yi kyau to gaban kabarin ya fi kyau Allah sa kabarin mai kyau to wannan shine abin da ke karkashin sallah kuma abu na biyu yin sallah cikin jam'i wajibi ne mata musulmai su ne yin sallar a jam'i ba dole bane a kansu ko ke makociyar masallaci ce to yin jam'i ke a gunki ya mace ba dole bane amma kai ɗa namiji yin sallah da jam'i ta farilla dole ne dole ne shi yasa imamul hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa a nasa binciken da nasa nazarin da a ce za a ƙara ƙawa'idul islam su zama shida ba biyar ba to iya ganin da sallar jam'i za a sa domin kulawar da shari'a ta bata idan ba kuma tawa mun taba karanta muku anan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum makaho ya zo ya same shi a Madina yace ya rasulullah inni rajulun a'ma laysa li qa'id mutum da ni makaho ba da dan jagora gidana kuma iya nesa da masallaci kuma a lokacin Madina akwai ramuka akwai kwazazzabai ba hanya masu kyau yace manzon Allah an mun rukusa in lokacin sallah ya yi tawa a gida ba ina zo masallaci ba ya yi wa manzan Allah wannan tambayar karan farko manzan Allah sai ba shi dama je ka yi har ya tafi sai manzan Allah ya ce dawo da ya dawo tambayar da ya masa shine hal tasmi'un nida idan an yi kiran sallah daga gidan na kana jiwa ya ce ina jiwa rasulullahi ta zo masallaci makaho ne shi ba shi da ɗan jagora ga garin madina a lokacin ga duhu ga hanyoyi ba su da kyau amma dolen sa manzon Allah ce ya zo masallaci ya jami to kai kuma ba wani dalili ne zai hana ka zuwa sallar jami'a yanzu manzon Allah ba shi da lafiya da al-fadd bin al-abbas da sina ali radiyallahu anhu sun sha kama kafada sa suna zuwa masallaci da shi iya jinyar ajali amma bai yadda ya zauna iya sallah a gida ba masallaci ke dafa su iya tafi to amma yanzu wani dan kwastoman ka a kasuwa sai yana kasar laje wata yar kadadar ka biyar wata yar ekar ka shida a gona sai ta hana ka sallar jimi haka ne mana wani ma kodago aka ɗauke shi kaga wuyar duniya kuma ga wayo mal kiyamati akbar in yi wasa kodago yake ya wuni iya aiki amma ba zai zalla jami'i ba a ina a matsayin ka na musulmi saboda ka mu kula da wannan abin ba na wasa bane ba shari'a ba ta kama sallah da wasa duk maganar da shari'a take game da sallah magana ce mai karfin gaske ba ta wasa da maganar sallah shine maliki cewa sannan wa yuslihu al-amala wa la yalzimuhu al-qada ya inganta aikin sa na gaba sannan kuma ramuwa ba ta lazumce shi ba wa dalilu huwa ma zakarnahu al-ana dalilin shine abin da muka ambace shi a yanzu in ji malamin al-aya daga ayan canta al-qur'ani mai girma wal hadith da hadisi na na Aisha Allah ta'ala kare da ita wa inna ma qulna muna cewa ana la yalzimuhu al-qada'u illa masallan bata lazumce shi ba li'annahu law qada fi hadhihi al-hal da dai a ce ya rama sallar a wannan lokacin lam yanfa'hu to ramuwar ba za ta amfane shi ba ya je rama sallah bayan lokacin ta yafi da gangan ramuwar ba za ta amfane shi ba fa yakuna amalan la yastafidu minhu he zama aiki ne wanda ba wata fa'ida a cikin sa amma law akaraha nisyanan amma a ce ka jirkinta sallah dalilin me mantuwa dalilin da ya sa ka jirkinta sallah lokacin da fita mantawa kai aw nauman ko bacci ne dan ne ka har lokacin sallah ya fita baka tashi ba aw jahlan ko ka jahilci lokacin zaton ka bai yi ba kuma yayi har ya fice an fahimci wannan shine aw jahalan bil waqti ka jahilci lokacin kama law anna ghaimin a ce kamar gajimare ya rufe rana ko ya rufe ya rufe rana ka ka kasa gane lokaci ya ko bai ba wala ya alamul waqta baka sanya lokaci yake ba walaysa ma'ahu sa'a kuma a tattara da kai babu agogo fa haza yusalliha mata zala udhruhu to shi wannan wanda irin wannan yanayin ya same shi to zai yi sallah a duk lokacin da uzurin ya yaye gare shi a lokacin da uzurinka ya yaye ka fahimci abin da ake ka fahimci lokaci yayi ko ka yi zato mai karfi lokaci yayi to sai ka sallace ta a lokacin a wannan kirdadon naka da zaton naka idan ka yi sallar bayan lokacin ta ya fice to an baka uzuri tunda kai ma'azur ne shari'a ta kalle ka ta baka uzuri fahimtu yawa maliki ta li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa izara kada ahadukum ani salati idan ɗayanku bacci ya tirke shi bai yi sallah ba shine ya raƙada bacci ya danne ka har sallah ta fita baka yi ba aw gafala anha ko ka gafala ma'ana lokacinta kana zaton bai yi ba kuma yayi har ya fita baka sani ba falyusalliha idza zakarha to dokarsa ya sallaci sarar a lokacin da ya tuna ko uzurin ya yayi gare shi inna allaha ta'ala ya kulu allah ta'ala yana cewa wa qimi salata li dhikri ku tsaye da sallah domin tunani ma'ana tsaye da sallah tunawa ce ga Allah ko kuma in kun tuna to ku tsaye da sallah game da masu mantuwa ko wanda suka gabala kenan malamai sun yi fassara wajen hudu ko biyar daga ciki akwai wannan wanda na ambata suratu baha maliki cewa misali na gaba rajulun mutum ne nama yayi bacci wa wada al-munabbah inda ra'si al-munabbah shine kaman alam haka ya sanya alam a gefen kansa walakin nawmuhu kana amiqa baccin sa ya danne alam din baccin mai nauyi ne har alam din yayi ta kadawa yayi ta kadawa bai tashi ba fa nabahu al-munabba walakinahu lam lam yantabih alam iya tayi amma bai tashi ba alam iya ta kaɗawa amma bai tashi ba walam yastayqiz illa ba'da dhulli shams bai tashi daga wannan bacci ba har sai da rana ta fito fa sallal fajr ba'da dhulli shams ya sallaci asuba bayan rana ta fito fa sallatuhu sahiha sallasa mai inganci ce idan wani dalili domin bacci ne danne shi ba da gangan yayi ba an fahimci wannan li dalalati sunnati alqawliya wal fi'liya malai ce akwai dalili a sunna ta magana da kuma dalili a sunna ta aiki duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sihatiha cewa sallarsa ta inganta amma alqauliya sunna qauliya da manzon Allah ya magana game da wannan qadiyya din faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izara qad ahadukum anis salati idan ɗayan ku bacci ya danne shi game da sallah bai yi ba au gafala anha ko ya gafala sallar ta wuce iya tunanin lokacin ta bai yi ba kuma har yayi ya fita falyusalliha iza zakaraha sai ya sallaci sarar a lokacin da ya tuna ko a lokacin da ya tashi hadisin sabaka ta kharijahu fi mawdu'in sabit an gane wannan wa amma fi'iliya amma aiki a aikace da zai nuna halaccin sallar wanda bacci ya danne shi bai yi sallah ba har lokacin ta fita fa an abi huraira sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati khaybara lumman Allah lokacin da ya dawo shine qafala istiqbal shine fuskantar abu qafala kuma bashi baya an gane ko hina qafala a lokacin da manzon Allah gama khaybar ya dawo gida sara lailahu iza iza adrakahu alkara arrasa sara lailahu a cikin wannan tafiya ta dawa gida daga yakin khaibar sai dare ya riske su hatta iza adraka hulkara alkara shine kamar gengedi bacci mara nauyi an fahimci wannan kamar sina to lokacin da manzon Allah dare ya suka yi zango da shi da sahabbai in dare yayi hatta lokacin manzon Allah ba a tafiya sai a tsaya kuma suka yi zango cikin dare suka tsaya da bacci yake ɗaukan su an rasa kuma sai yi dogon bacci kara shi ne gyangyaɗi an rasa kuma ya yi baccin da tabbas ya san baccin zai wa kala li bilal lokacin da manzon Allah ya niyya cewa tunda sun yi zango kuma ba za su tafi ba sai bayan asuba zai ɗan kishin gide yi bacci sai ya kira bilal yace ya bilalu ikla anan laila ikla lana laila ka kula mana da dare tunda shine ladan ku yawa aikin ofis ɗinsa ya tashi bilalu ya zo to ka kula da dare lokacin asuba iyaye ka kira sallah shine iki la'alana laila ka kiyaye mana dare ya bilal ka kula lokacin iyaye kira sallah fa salla bilalun ma qaddira lahu mun ji mazaje an dawo daga yakin ma da manzon Allah ya faɗa masa wannan sai kama nafibili kawai ya kama bacci ma yace ba zai yi ba ya ci gaba da nafilfili iya ta nafilfili yi iya abin da zai da nafilfili wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu to manzon Allah da sahabbai sai bacci ya dauke su falamma taqaraba al-fajr lokacin da alfijiri zo dab da ketowa lokacin sallah ya matso ista'azana bilal ila rahilatihi muwajjihu al-fajr sai ya sake fuskantar da abin hawansa ta kalli inda alfijir zai fito redi dai domin shirin aiki fagalabat bilalan ainihu dan wannan daminat din shi ma yi bacci ya zo masa to ai zai gaji mana shekul islam ce zai gaji mana an yi yaƙi an yi tafiyan kafa ya zo ya sallar cikin dare kaga dole baccin zai zare shi ai ko dan kankani ne to dab da ketowan alfijir galabat bilalan ainihu sai bilal idansa shi ma ya kasa jurewa sai bacci ya rinjaye shi wa huwa mustanidun ila rahilati iya jingire da abin hawan sama domin kar ya sake amma duk da haka baccin ya dauke shi falam yastayqis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala bilalun wala ahadun min ashabihi da manzon Allah shi mai gida gaba daya da bilalu din da sauran sahabban gaba ɗaya ba wanda ya farka hatta darabat humus shams har sai da rana da fito a sai da hasken rana ko rana ta fara zafi ta fara bugun su sannan suka tashi to a yanzu dan kama kara ma ba abin zargi bane shi kai liman kama kara ya ce da manzo Allah bai makara ko ba shi kenan ba kai liman kai ladan kama kara to ai ma'aikin Allah bai makara yayin gwa sahabbai ma sun makara bilalu ma ya makara ba su farka ba sai da rana ta fito ta bige su fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwaluhum istiqaza manzo Allah shine ya fara tashi ya tashi a firgice fa fazi a rasulullah manzo Allah ya tashi a firgice haka fa kana ce ai bilal bilal ya haka fa kana bilal sai bilal ya ce akaza bi nafsi alladhi akaza bi abi anta wa ummi ya rasulullah bi nafsik ya rasulullah fansar ka mahaifina da mahaifiyata abin da ya hana ka tashi ni mai hana tashi
kun ji ba da amsa ta hikima da kuma girmama masu daraja an fahimci wannan in kai ne ba a da wani nema bacci ne kawai ya zai ba zan yi bacci ba ya ce manzon Allah abin da ya hana ka tashi ni ma hiyana na tashi ya faɗi maganar da sautin da za a fahimce shi ya meka uzurinsa gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan fakala sai manzon Allah yake cewa ikitadu to mu tashi daga nan wanda suka yi zangon suka yi baccin har suka makara suna tashi sai manzon Allah ya ce mu bar gun saboda me li'anna hadha al-makan fi shaytan domin a wannan gun akwai shaydanu tunda har za sa manzon Allah ya makara to a tashi a bar gun kawai faƙtadu rawahilhum shay'a ke suka tahi da su da abubuwan hawan su gaba ɗaya suka tura gaba suka bar wannan gunda sau kwana abu sun matawadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya yi alwala wa amara bilalan ya umarci bilal bin rabah fa aqama salata ya kira sallah kaga ashe ko sallah lokacin ta ya fita inda jam'i za a kira sallah an fahimci nan rana ta fito amma ana kiran sallan asuba amma dai ba za a yi salatu ba ko ko za a yi ba kamar salata bilal manzan Allah ya kira sallah bilal ya kira sallah fa salla bihim subha sai manzan Allah ya sallaci sallan asuba da su li'annahu na'imun wa na'imu ma'azu domin shi manzan Allah da sahabbai bacci ne turke su kuma shi mai bacci an ba shi uzuri a shari'a kun ga akwai dalili na hadisin can wanda manzan Allah ce man nama an salatin aw gafala anha falyusalli hina zakaraha da kuma wannan kisar da manzan Allah ya da daga khaibar da shi da bilal ga abin da ya faru an fahimci wannan to shine dalili wanda idan mutum bacci ya ana yin sallah a lokacin tafi da iya da dalili amma malamai irin su bin bas da sauran malamai wanda suke malamai ne na zamani sun ce baccin amma ba baccin dan kwaya ba kusa akwai baccin yan kwaya ko mutum zai sha kwaya yayi overdose ya kama bacci kawai yayi ta bacci to wannan baccin ba uzuri ba bacci dai sahihin bacci da ɗan adam zai iya yi ya makara to wannan shine uzurin da shari'a ta baka amma in ka sha wani abu dan ka yi baccin kuma ka yi baccin kuma ka makaran to baka da uzuri an fahimci wannan karar ka san gayu a ai muna da uzuri ai malam ya ce bacci to ba bacci irin naku ba ba baccin yan kwaya ba ba baccin yan shulishu ba bacci sahihin bacci na mutum mai lafiya an gane da kyau to shine uzurin da shari'a ta bayar amma baccin dan kwaya ba uzuri bane fahimtum su'al mali ce tambaya rajulun laqiyahu fi sabri qutta'u tariq mutum ne iya cikin tafiya sai yan fashi suka tare shi sune qutta'u tariq sai yan fashi ko yan kidnapping su yan kidnapping ana ce musu wannan wannan almustakfifun su ne 'yan kidnapping an gane ko suna masu waftar mutane su je su ɓoye su a jeji Allah ya raba mu da su gaba da wutsautsari fa a kaza siya ba da 'yan fahi suka tare shi har kayan jikin sau kwaci babbaƙiya uriyana ko ariya ke suka baki tsiraransa har kayansa masu kwaci laisa alaihi thiyab ba wata tufa da suka bar masa lakin yumkinu an yusalli ila al-qarya amma ba'da kurri lokaci da ya duba sai ga akwai wani gari a gabansa zai iya zuwa garin amma kafin ya je garin lokacin sallah ya fita an gane kuma ga yanayin da yake ciki an kwace mai tufafi iya tsirara ga lokacin sallah yayi amma in ya bar sallah zai kai ta wancan garin ya nemi alfarma a bashi sadakan kaya ya sa to lokacin sallah zai fita fahal na ƙulu lahu intarir hatta ta sirri ila alƙarya kai malam mai fatawa za ka ba shi fatawa cewa kai ka bar sallar an kaje ka samu sura za ka yi za ka faɗa mai wannan wa tastir bi thawbi ka ce mai kar ka yi sallar sai ka je ka samu sutura sannan ka yi sutura ka yi sallar au na ƙulu lahu ko za a ce da shi salli wa anta uriyan ko za a ce ka yi sallar kana tsirara ka yi sallar wace fatawa za ka ba shi ya je wancan garin ya samu sura ya sa yi sallah ko amma lokaci zai fita ba ko kuma a'a a wannan yanayin ya yi sallah kafin lokacin ya fita iya tsirara na ƙulu malam usmi ne ce za mu ce da shi salli wa anta uriyan ka yi sallah kana tsiraran ka uzurin da ya sa aka ce mutum ya yi sallah tsirara kun san ba karamin uzuri ba ne ba kankanin uzuri ba ne kuma zai iya zuwa wani garin ya samu tufa ya sa amma kafin ya je garin lokacin sallah ya fita sai shari'a ta ce ka yi sallar a tsirararka domin akwai yiwuwar kafin ka je wancan garin za ka iya mutuwa kuma Allah zai tuhume ka lokacin sallah ya yi har ya fita baka yi sallah ba saboda me sai ka yi sallah tsirararka idan ka je ka samu tufan ka sa sallar ka ba za ka rama ta ba ta yi amma yanzu ba je ya fargaba ma ba ta bari ka yi sallah ba ba ma ta fara kwace ma ba an dan kwace ma jakarka ne ka wata kaya sai ka dinga kidimewa kai sallar ma ba za ka yi ba ka rikice ka dabula ka yi waye ka manta ma da sallar ma har sai ma ka zo gida ka kwana idan ka mutu a wannan yanayin ba ruwan da Allah an ma sata ba ruwansa Allah ba uzuri bane wai dan an ma sata ka ce ba za ka yi sallah ba ba uzuri bane fahimtu sai malai ce za mu ce yi sallah a tsirararsa domin wannan dama ce gare shi kawai salli wa anta uriyan kai sallah kana tsirara damar da ka samu kenan na ƙulu salli wa anta uriyan li anna lokaci a kada shuruɗu sala domin shi lokaci iya cikin mafi ƙarfi a cikin abin da yake cikin sharaɗin sallah lokaci a kada sharɗun mina salati lokaci iya da ƙarfin gaske akan abin da yake shine shuruɗu sala a cikin shuruɗu sala kaf to lokaci ya fi komai karfi a cikinsu saboda ka ai sallah a lokaci ko da wannan yanayin ya kasance an gane to za mu tsaya nan insha Allah lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu daga kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna addu'a game da godiya ga Allah game da hakimi dattijo da muke tare da shi wanda ya yi jinya kwana biyu iya asibiti amma yanzu ya dawo muna tare da shi a masallaci Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya sa jinyarsa kafara ce ga zunubansa da kuma dukkan musulmi gaba daya akwai dan uwa shi ma malam Isa wanda yake zuwa dauki wannan karatu da shi shi ma yau ya dan hadu da zazzabi tun jiya ma kenan shi ma muna addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sa kafara yake yi akwai masu neman addu'o'i a gare mu wanda muna addu'an Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu alkhairi akwai mu'assasin wannan masallaci wanda yanzu aka iya kan hanyar dawowa daga neman magani to muna addu'an Allah ta'ala ya dade shi gidansa lafiya cikin iyalansa ya samu iyalansa da dukiyarsa cikin lafiya da kwanciyar hankali muna addu'a gare mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka amsa mana su abinda kuma muka aikata na kuskure Allah ta'ala ya bi mana mutum ne bar sallah da gangan eh ni ma ba ni na faɗa ba karantawa ne na'am idan ya bar sallah da gangan an ce kada ya rama sallar ma ba Allah ba zai karba ba aha mm a sosai ai abin da aka ce tuba ne na ce idan mutum ya je lahira ya yi gangancin Allah bai karɓi tubansa ba to akun Allah ba musulmi ba ne amma an kai sa'a ka tuban Allah ya karɓi tuban sai karɓe ka musulmi kuma karɓar tuba ba wanda ya san an karɓa ko ba karɓa ba sai Allah tunda fasta abin da yake kan mutum ya bar sallah da ganganta fi da ya tuba ya gyara aikinsa amma tuban Allah ya karɓa ka sani baka sani ba Allah bai karɓa baka sani ba amma a rinjayar da ɓangaren karɓar matukar kayan da dama ka kiyaye sharɗin a rinjayar Allah ya karɓa ɗin shine abin da malamai suka ce amma duk wanda ya tuban kuma Allah bai karɓan ba kuma ya bar sallah a rayuwarsa kwaya ɗaya ta farilla da gangan to a gaban Allah ba musulmi bane shine hadarin da ke kan wannan Allah ta'ala ya mana a tsare ya kuma ya kare mu daga irin wannan musibu na'am wa alaikum assalam ban ji abin da kake cewa ba sanin sallah Aha. eh haka ne a bai isar ba a kama ka ana zuwa masallaci da kai ka ce ya isar ma kama da ilimin sallah bai isar ba dole sai ka je wajen malamai sun koya ma sallah ko ka je makaranta ka koyi sallah shi wannan abin da ake ce masa at-ta'addubi ake ce masa addibu auladakum ku sabar musu su saba suna shekara bakwai zuwa goma su saba da sallah amma lokacin da kai shekarun balaga to dole su sun ilimin sallah amma su saba suna ƙanana wanda in ta zama wajibin dama sun riga sun saba yi amma zuwanka masallaci a kawo ka ko ka kawo kanka ka ga yadda liman yake yi ya yi sujjada ya yi ɗago ya yi karatu ka iya amma a tambaye ka a ina ka koya a ce baka da malami to sallaka ba da zama sallah ba yawwa bayan kamar aitan nas bayan da ka warware matsalar kabila da ba da cikinta ba zai yiwu ba saboda ka a takaice dai shine ana buƙatar kowa ya zamto ya je makaranta ko ya je wajen malami ya koya mai sallah kuma ba a tsufa da ilimin addini ko a yanzu kai Allah ya faɗakar da kai to ka je ka koyi ilimin addini shine fitar ka gun Allah fahimtu Allah ya ba mu iyawa wa alaikum salam to Allah ya sa mun sani za mu amsa amma ba mu sani ba ba mu sani ba to aya ta zuwa ƙurani wala ta ziru wa zartun zura ukura shi wani baya haifarwa da wani laifi a kama shi da laifi idan mutum ya mutu shine zai fito da kabari shekaru karba gado na shi ne ai ba shi bane wanda yake da wuka da nama ya yi sanadiyar jirkin tarban gada in ma da laifin kalifin iyakansa amma mamaci kam a bisa magana mafi rinjaye idan ya mutu ba a kama shi da wajen ba a raba gadansa ba ina ruwansa iya ta kansa a can ko kun binne shi kun dawo ka ce ku zo ku raba gadan da mahaifinku ya bari akwai wanda zai hana ku ne zai fito ya hana ku saboda ka ana so dai a gaggauta raban gado shine abin da shari'a ta ce jirkin ta raban gado akwai sheda shedanci iya shiga da zalunci amma ana gama mutuwa ana binne shi a tambayi bashi inda akwai abiya in babu kaza kaza wasiya ya in bai yi ba kai abin da ya rage araba mai gadan sa kawai shikenan abin da shari'a ta shikenan rabin raba gado baya kawo rabuwar kai kuma barin gado a dunkule baya kawo haɗuwar kai wasu ma baban nasu iyanan da rayuwarsu amma kansu ba haɗe yake ba saboda ka jinkirin gado baya kawo haɗin kai raba gado kuma baya baya kawo rabuwar kai tunda Allah ne ya ce a raba in kuma aka bi shi yanda Allah ya ce ai kai ba zai rabu ba sai dai in wani abu ya shigo kuma na zalunci Allah ta'ala ya samu dace da ƙarshe wani ya ce ɗaya daga cikin ladan ya ce ai tambihi wani suna zuwa da tsofin takalma sai su ɗau sabi ana yi ko to algata malam ka rasa inda za ka yi sata yi a masallaci ɗakin Allah ɗakin Allah ne fa yanzu ko a ɗakin gwamna za ka yi sata tsakani ga Allah ba ɗakin Allah ba ko dan Allah ba ka ganin sa ko dan ba ka ganin mala'ikun da muke tare da su a ce ka ni ƙogari ka zo masallaci dan ka yi sata takalmi ai akwai asara a wannan akwai mutuwar zuciya a wannan saboda haka muna kira ga masu irin wannan masu matattun zuciyar ku gane dan ka ɗauta kalmin mutum ba abin da zai tsina nama ba abin da zai tsina nama wallahi kuma idan ka saki har Allah ya fishi da kai kana zuwa kana tayarwa da bayinsa hankali suna ibada wallahi Allah zai dora ma musifa rayuwa da ta mutuwa dan daga cikin bala'i kan bala'i shine mutum yayi sanadiyar rashin samun kwanciyar hankalin mutane lokacin ibada duk wanda yi sanadiyar hana mutane ibada cikin kwanciyar hankali wallahi Allah zai fishi da shi kuma idan Allah ya fishi da mutum ya riga ya gama yau gaba daya rayuwarsa saboda ka duk wanda ya zama sanadiyar tayarwa da wani hankali a cikin masu sallah ka zo da niyyar sata takalmi ko wani abu na cutarwa to Allah iya gare ka kuma Allah zai kama ka abun da baka tani baka mutu abu na biyu kuma iya cikin mutuwar zuciya ta ƙarshe in mutum ya saba da irin wannan satar a guraben ibada to Allah ta'ala zai buga mai talauci har ƙarshen rayuwarsa kuma ba abin da mutum zai iya yi wa duribat alaihi zillatu wal maskana cikin talauci da tsiya zai mutu domin shi ya nuna shi matsiyacin ne saboda ka muna kira ga masu irin wannan hala idan sun ji su gaggauta tuba su daina wannan ɗabi'ar kuma su zo su roƙi gafara ga wanda suka masu sata ɗin ba ma ki ka sace wani takalmi baka san shi ba bai san ka ba amma mu mun dau nauyi ka zo ka faɗa mana zamu nemi gafara ga wani in ka siyar ka zo ka ce mana kai sata ka siyar zamu roƙi bayan Allah su yafe ma haka ne idan ka tuban ba su yafe ma ba an ka je lahira akwai zunubin yana nan abinda muka faɗa kenan yanzu ai amma ka zo ka ce da Allah kana neman alfarma kai satan takalmi ko rubutu takarda ka yi wanda ka sacewa amma takalmin nan ka siyar ko ya ɓata da Allah ya yafe ma za mu roƙe shi alfarma ya yafe ma shi kenan ka kubuta kuma mu roƙa ma Allah ya tabbatar ma da wannan tuban a zuciyanka in kuma ka yi wannan za mu roƙi Allah ta'ala Allah ya haɗa ka da 'yan sanda ko 'yan ƙato da gora ko yawa ka je can su dinga kimarka yawa shi kenan ka gani da hasashi zamu mutum a duniya za ka fara gani shi gashi amma babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce ya kamata musulmi ya daina ta Allah ta'ala ya samu dace mana albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته